بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله دالية أبي الخطاب آه الإمام الشيخ العلامة شيخ الحنابلة أبو الخطاب محفوظ ابن أحمد رحمه الله wanda ya rasu ɗari biyar da goma rahmatullahi alai darasi na bakwai kuma na ƙarshe insha Allah daga cibiyar mu ta Darul Qira'ati As-Salafiyya Katsina Najeriya za mu tashi inda mana yake cewa qalu fa thalithuhum kenan baiti na talatin da biyar قالوا فثالثهم فقلت مسارعا من بايع المختار عنه باليد سحر النبي على ابنتيه ومن حوى فضلين فضل تلاوة وتهجد أعن ابن أفان الشهيد ومن دعي في الناس ذا النورين سحر محمد قالوا فرابعهم فقلت مبادرا من حاز دونهم أخوة أحمد زوج البتول وخير من وطئ الحصى بعد الثلاثة والكريم المحتدي أعني أبا الحسن الإمام ومن له بين الأنام فضائل لم تجحد أبو الخطاب يتشقبل تشيواه ƙalu suka ce mini suka tambaya akan fasalisuhum waye na uku cikin alkhulafa na wanzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama faqultu musari'a sai na ba da amsa ina mai gaggawar ba da wannan amsa bayan sun yi tambaya akan abubakar da umar sai kuma suka tambaya akan waye na uku ga falala da kuma khilafa sai na faɗa musari'an ina mai gaugawar ba da amsa wafi nuskatun kuma mujawiban ina mai ba da amsa ko kuma mubadiran a wata nuska so dukkan su dai ma'anar dai mutaqarib ce tana da kusanci da juna dan haka thalithul khulafa da ijma'in musulmi daga ahlus sunna wal jama'a bayan abubakar da ubar magana ingantacciya shine Uthman da haka wa annahu man ta'ana fi khilafati Uthman fa huwa adallu min himari ahlihi da haka malai ba da amsa mubadiran ay musari'an to lamarin abu ne da yake an riga an san shi a fili yake da ijma'i na magabata wanda babu shakka wani mai hankali ba zai kokonto ba ko ya shakka game da wannan shine ce فثالثهم قلت مسارعا من بايع المختار المختار هو النبي وندا النبي مبايع أنه نيابة غاشي كنن باليد دا هننسا كما عند wanda yake a cikin hadisi na Anas Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya aika shi Uthman a wannan lokaci babbe nan sanan yake cewa inna Uthman fi hajatillah wa hajati rasulih suka tambaye shi akan na hudu daga cikin alkhulafa ar-rashidi sai ya bada amsa cewar ai aliyu ne kenan ce na hudu su ahlus sunna sun hada akan tartibin khulafa ga khilafa kamar da malam ya faɗa wanda yake a sahun gaba ga khilafa abubakar ya fara wanda ya rasu a shekara ta goma sha uku sun umar sai umar wanda ya rasu a shekara ta ashirin da uku thumma Uthman sai kuma Uthman bin Affan ya rasu a shekara ta talatin da biyar sai thumma Ali a shekara ta arba'in. To inda aka samu saɓani shine a falala tsakanin salaf shin hal aliyun afdalu am Uthman shin aliyu ne ya fi falala ba wajen khilafa ba ko ko usman so yan kufa ya rauna anna aliyan afdal min usman suna ganin a'a aliyu ne ya fi falala akan usman amma jumhurus salaf ya rauna anna usman afdal salaf mafi yawa suna ganin cewar a'a usman shine afdal kamar da kuma wannan shine abin da ya tabbata ga ahlus sunna anna tartibahum fil fadli ka tartibihim fil khilafa tartibin da za a yi masa a falala to kamar tartibin su ne dai a khilafa haka suke ya ce fa afdaluhum abubakar sai Uth- sai umar sai uthman sai ali da haka qalu farabi'uhum nace qultu muba fa qultu mubadiran wato nuska mujawiban na mai bada amsa man haza yani hasala dunahum da yace shine ai wannan khulafa din guda hudu to ala ukhuwati ahmad ahmad huna huwa nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace zawjul batul ali da ibnu abi talib shine mijin al-batul tace fatima wa khairu man wati al-hasa kuma shine mafi alherin wanda ya tafiya a ban ƙasa ba'da thalathati bayan su wannan ukun kenan wal karimil mahtidi wanda yake da asali mai kyau al mahtid al asl kamar da yake a cikin fiqhul lugha wa sirrul arabiyya na Abu Mansur al-Alibi rahimahullah zawjul batuli wa khairu man wati'a al hasa ba'da thalathati wal karimil mahtid aka zawjul batul batul laqab ne wanda ake faɗawa wa Fatima shine Sheikh Uthman a cikin Daliya shi ma ya kawo wannan da yake cewa ah, da yake cewa حول كنية أبا بكر يميني آخذا بالله قربني غدا لمحمد كن أنت يا فاروق ثم مقربا يا من أسمى باسمه افعل ذا غدي خذ أنت يا زوج البتول يدي غدا حتى توصلها إلى يد أحمد مهم. ce khud anta ya zaujal batul shine ali yadi ghada hatta tuwassilaha ila yadi ahmadi wa bi'auni rabbil alamin khatamtuha waja'altu iddataha ka sunni muhammadi Ah, akwai wata kissa da ake ambata a nan dangane da dangane da shi ah, ali ibn abi talib ah, kamar yadda Hani ibn Abdullah da yake sharhin littafin Shehu Doktor ya yi ishara ma akan rashin ingancinta wanda wasu almu'arrikhun suke nakaltowa ah, suke ambata akan bayan hijira zuwa Madina aha bainal muhajirin wal ansar wa kana yaqulu innahu aha bainahu wa bain Ali ibn Abi Talib to wanda dai bai inganta ba kirkira ce dai kawai Eh, annabi aha bainal muhajirin ne wal ansar na bai tabbata ba a ce mai aha bai na muhajiri na tsinaini ko kuma a ce ai aha ahar mil muhajiri yawa shekul islam ibn taimiya ya ambaci wannan aka mamu zahabi na kaltota cikin aminta kamin min hajjili itidal na'am to wannan kenan zujil batul um, ya ce khairu man wati al hasa ko wace karimil mahtid al mahtid muka ce al asl ai karimil asl wanda yake da asali mai kyau eh karimul mahtid al mahtidi da ya fada ba'da wal karimi wal karimil mahtid ba'da thalathati wal karimil mahtidi so da haka al muhim ana wanda yake nufi da Karim al-Mahdid wanda yake mai asali mai kyau ko annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam huwa Karim al-Asr yace har yanzu idan baka gane ba a'ani Abul Hasan ina nufin fa Abul Hasan yace al-kunya Ali ibn Abi Talib yace al-imama wanda yake jagora wa mallahu bainal anami wanda kuma tsakanin halittu yake da fada'ilun wasu falaloli lam tujhadi wanda ba a musun su e takatharat fi fada'ilihi ja'atin nusus fi fada'ilihi kenan da wannan sanya wasu ma suke kin shi wasu ma suke kafarta shi kamar da khawarij suke sai kuma inda su kuma suna zaƙewa wajen soyayya shi wasu kuma suna suka da dai sauran da abubuwan da muka sani game da lamarin shi da suke musamman rafida da sauransu to su kuma mawkifin ahlus sunna daga muawiya da kuma sauran sahabbai yace wa ibn hindin sai dan hindu shine muawiya kenan yace mahabbatun fil fuad na ko muna yana da soyayya cikin zuciya wato muna son shi na bayyana cewa mawkifin ahlus sunna ga wannan muawiya ibn abi sufyan da sauran sahabbai shine yace wa ibn hindin fil fuadi mahabba ce fil fuadi mahabba akwai akwai soyayya wa mawaddatun da kuma kauna falyar gamanna mufannidi a turmushi hancin wanda yake mufannid shi ne makaryaci makaryaci kenan shi ne makaryaci turmuja hancin shi ce walibin hindin filfu'adi mahabba da haka bayan ya ambaci kwalafa guda hudu da kuma fada'il nasu sai ya ambaci falala manaƙibihim kuma ya kawo tartibinsu a falala da kuma khilafa gashin ya kawo sai ya kawo wasu sahabbai guda biyu ma'awiya ibn abi sufyan da kuma al-abbas shine amman manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan ya kawo ma'awiya ne dan ya raddi akan rafida waɗanda suke kin shi alladhina yubghidunahu wa ya'taqiduna ma fihi ma laysa fihi suna da akidar abinda ba haka yake ba ahlus sunna kuma gaba da sahabbai suna da wujubul mahabba eh suna da wajibcin soyayya gare su da kuma haramci na ambatar abubuwan su suke da suka faru tsakanin su da haka ya zama wajibi ka ambaci mahasin nasu kai masu addu'a kamar da aka hana ka zagin su la tasubbu ashabi فإن أحدكم لو أنفق مثل جبل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الدعاء ذاك يمسو الدعاء ذاك يمسو هنا abin da ya tabbata daga manhajar ahlus sunna kuma kada ka ringa aukawa wajen abubuwan da suka faru tsakaninsu za ka ce ibn hindin ai mu'awiya kenan shine ibn hind babansa kuma shine abu sufiyan ce fil fuadi mahabba ce ina son shi ina kaunar shi kuma ya ce ma wanda yake makaryaci to a turmushi hancin shi da haka wanda ya karyata ni akan mu'awiya ya cancanci soyayya da kauna domin shi ma dai yana cikin jumlar sahabbai malam da ke mashi wannan wannan addu'a da ya gabatar akwai wasu abiyat waɗanda suka zo wato bayan waɗannan baitutan shine ambatan khilafa ta abbasiya to amma dai abiyat ɗin gaskiya malamai suna cewa gaskiya ƙari ne aka yi ƙari ne ake saboda malamai ma ba su cika ambata waɗannan abubuwan ba idan za su yi rubutu akan aƙida eh to da haka dai baitukan suke murhala ne fil manzuma an shigar da su ne an shigar da su ne a ciki baitukan suna cewa wali ammi sayyidina nabi manaqibun law uddat lam tanhasir bi ta'addudi a'ani abal fadl alladhi istaqa bihi umrun awana أوان الجدب بين الشحد ذاك الهمام أبو الخلائف كلهم نسقا إلى المستظهر بن المقتدي صلى عليه الله ما حبت سبع وعلى بنيه الراكئين السجد وأدام دولتهم علينا سرمدا ما حن في الأسحار كل مغير أن أبيات دا da aka ambata to an ce shigar da su aka yi yace zakal aminu mu koma daga can kawai lokaci ma riske mu zakal aminu wancan al'amin da yake amintacce almujtafa wanda yake zaɓaɓɓe likitabatul wahayi ga rubuta wahayi almunazzal wanda aka saukar zuttuqa wasu udadi wanda yake abocin takawa da kuma shugabanci malam yace fa alaihimu gare su ala sahabati da kuma sahabbai kullihim gaba daya salawatu rabbihim salati na ubangijin su salatu rabbihim taruhu wa taghtadi to tana yammaci da safiya to anan yana siffinta ne muawiya da amin da kuma mujtaba so annabi ya zabe shi wajen kitabatul wahyi annabi ya zaɓe shi ga ga kitabatul wahyi sai ya siffanta shi da da wannan da wannan sifa ya siffanta shi da wannan wanda ba sai mun yi bayanin waɗancan abiyar ɗin ba musamman saboda kuma gashi a lokaci ya ya ƙuri mana to anan matsala ta salati nan da yace sallallahu alaihi lahu to annabawa da ina ma salati to amma waɗanda ba annabawa ba eh yana halasta a yi masa salati amma ya zama ba wai a keɓe ba a keɓance wani a ce a yi mai salati kamar da annabi ce Allahumma salli ala ali abi aufa Allahumma salli ala Allahumma salli ala ali abi aufa Allahumma salli ala ali abi aufa amma ai taksisi da salati to nan ba a son wannan annabi ba ai lam yusalli illa ala dawa'if makhsusa yayin wasu dawa'if makhsusa ce salla ala ali amma ai taksisi da salati to wannan ya saba ma littafin Allah to abin da ke a Qur'ani shine at-taraddi ga sahabbai eh amma su at-taraddi shine abin da ya tabbata eh radiyallahu anhum wa radwan ai masu at-taraddi ba wai salati ba ya ce ya baddala asra din da at-taraddi din da shine abin da za a ci yafi amma idan salati ne in dai ba taksisi bane li ahadin wannan wannan shi ne abin da malamai suke ambata game da wannan ya ce fa'alaihimu wa ala sahabati kullihim salawatu rabbihim taruhu wa takatadi ina masalati wanda taruhu wa takatadi ga wacce ba ta yankewa ke zama mustamirra kenan wannan zatin da'iman ta latan kaɗe latan kaɗe gaba ɗaya kowane lokaci kuma mun san salati a lokacin as-sala fi lugha tana zuwa da ma'ana ta addu'a wala tusalli ala ahadin mata min wala salli alaihim inna salataka sakanan lahum salatu laqu ala addu'a a gaina masa addu'a kenan ko duk da abin da dai yafi din at-taraddi din so da shi ne abin da tabbata ga littafin Allah amma shi salati yana halasta ne idan ya zama ba ga at-takhsis bane ga wani wanda yake muayyan malin ya ci gaba da cewa inni la'arju an afuza bi hubbihim lalle ni ina fatan in rabauta da san su wa bi ma'taqattu da abin da na kudurta min shari'ati na shari'a fi gari a gobe kenan to malin yana tawassul da abin da ya kudurta na aqida salafiyya a cewa da na san waɗancan sahabban domin san su aiki ne wanda yake na ƙwarai yana nema Allah ya bashi lada da wannan kuma babu shakka akan daga cikin ayyukan da suke nagartattu akwai san sahabbai da kuma san mumine da jibintarsu to ƙarshe ce ƙalu abana alkalwazani huda qultu alladhi fawqa sama'i mu'ayyidi qalu suka ce mani kai lallai alkalwazani alkalwazani kam abana alhuda ya bayyana mana shirya game da tafarki na magabata qultu na ce a'a allazi wato bai bai alfahari ba qultu na ce allazi fawqa samai wanda yake a sama muayyidi shine ya karfafi ni eh shine yawan wannan muwafaqa dan ba wai iyawa ta bane ko dubara ta ko kokari na eh Allahu wallazi nasarani Allah ne ya taimake ni huwa allazi dallani ila hadha alhuda eh fa kana bidhalika murshidan li wa hadiyan li to wannan shine ci inda ladhi fawqa sama wani ma akwai sharakan Allah a sama yake eh anna Allah ta'ala huwa alladhi ayyadahu wa nasarahu to wannan shine ya zo kuma a cikin nusus min sifatihi annahu al-ali annahu fawqa sama والذي نفسي بيده كان حديث فوق كان الذي فوق السماء wannan shine akwai nusus da da yawa da suke tabbatar da a uluwi na Allah to ina ga wannan dai kenan takaice kuma anan za mu tsaya insha Allah a wannan karatu na wannan daliya Allah ya sa albarka ciki abin da makaranta kusa kodi Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah